أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي شابيو قوتا صفر وتا نبيو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرة تدبو دايدة تريه دا أربعين وان دي دايدة داي دا أشرين دا تايا قوتا بيو قوما miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata tun da mun fara wa'azi na sati-sati mun tsaya akan aya ta ɗari da goma sha biyar a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da ashirin da bakwai a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a wannan aya ta ɗari da sha biyar zuwa ta sha shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk inda muke dukan tsawon rayuwar mu Allah ya tabbatar da duga dugan mu akan addinin musulunci Allah kuma ya karbi rayukan mu muna akan haka insha Allah ta'ala Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله لوكة الله سبحانه وتعالى يتي هو إذ قال الله ألوكة الله سبحانه وتعالى زيتي akwai sabani na malaman tafsiri akan wani lokaci ne Allah ya faɗi wannan magana an gane ko waɗansu suna ganin a lokacin da an ka ɗaukakar da annabi isa alaihi salam zuwa sama Allah ya mai wannan tambaya tunda ya baro an gane ko za a ɗauke an ɗauke shi tunda a akida ta ahli sunna wal jama'a annabi isa alaihi salam zai dawo an ɗauke shi zuwa ga sama sai Allah ya mai wannan tambaya waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wannan magana ranar tashin alkiyama za a yi ta an gane ko kuma shi ne zance ne mafi karfi da shahara a fahimta kuma da siyaki na alkur'ani waɗanda suka ce a nan duniya ne an gane wannan magana za ta faru sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yayi magana bayan yau mai jima Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub nan zancen kiyama akai to amma id qala Allah ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati alayka wa ala walidatika an gane ko iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil suka ce anan duniya ne an gane ko wadansu malamai suka ce kuma a lahira ne to amma kuma wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama a ina ake wannan magana a nan duniya dan zancan ma'ida ran tashi alkiyama babu shi ko ba haka ba yan aljanna suna da dukkan abin da suke bukata lahum ma yasha'una fiha wala wala dina mazida babu zancan su zo su ma annabin su kaza ko kaza in za su tambaya za su tambaya ubangiji ne kai tsaye an fahimci wannan da kyau ko to sai suka ce waɗansu malamai suna ganin wato wannan na itirazi ne alqur'ani wani lokaci yana magana kan duniya sai ya kawo ta lahira wani lokaci yana magana kan lahira sai ya kawo ta duniya dan haka waɗansu malamai suka ga dukkan waɗannan maganganun har wannan ta zancen hawariyuna Allah yana tuna ma annabi Isa ni'imar da yayi a gare shi ya karbi addu'ar shi addu'arsa kenan tunatar da shi ne ake yi waɗansu malamai suka ce a'a waccan ta farko lahira ne an gane ko iz qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayka wa ala walidika amma iz qala al hawariyuna na i'tiradi ne magana ce ta wanda wanda ta shafi duniya amma nan wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam sai zama to magana ce ta shafi lahira kenan Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci ana magana duniya sai a tafi lahira alqur'ani yana amfani da wannan uslubi mun fahimci wannan da kyau ko dan haka malaman balaga suka ce in mun ɗauki cewa lahira ne wannan abin zai faru to wa iz qala Allah ma'ana iz yaqulu Allah Allah zai faɗa wato utliqa al-madi wa urida bihi al-mudari an kawo fi'ili madi amma mudari ake nufi domin kiyama ba ta tsayu ba an gane ko kenan lokacin da za a faɗi wannan magana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam masu hadda alqur'ani sai ai hasara wani lokaci alqur'ani inda zai baka wahala harafi guda katal za ka manta ko ka kara ko ka rage sai a dawo da kai baya sai ka ga mutum ya yi hushi nan in ka duba wa iz qala Allah amma na farko iz qala Allah ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati alayka wa ala walidika babu wawun kakka haka a cikin suratu Ali Imran iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kenan ka'ida a cikin Ali Imran babu wawun a cikin suratul Ma'ida na farko babu wawun amma na karshe akwai wawun inda za a kira Annabi Isa mun fahimci wannan da kyau haka cikin kissa ta Maryam ita ko bi khilafi hadihi wato a magana ta farko sai aka kawo wawun وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أما نبي وأكاوهم تأنك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم أن قال القرآن ببقاتا أجاركو أقاركو أرجي يد الله سكت شكرا أكرنتاشي الله يقال دمو to wa iz qala Allah lokacin da Allah zai ce ranar tashin alkiyama ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam an danganta shi zuwa ga mahaifiya domin bai da mahaifi a anta qulta lin nasi a wata qira'a anta qulta lin nasi a wata qira'a a anta qulta lin nasi ina fata an fahimce ni dan haka dai akwai qira'o'i daban-daban in alhamza ta hadu tana da ahkam a cikin ilmul qira'at dole sai mutum yayi kokari ya san su kakka dole ya ce anta kace yayi kuskure a akwai qira'a da take karanta ka akwai mai karanta anta al-idkhal ma at-tashil a anta shin yanzu kai Isa dan Maryam kai ne qulta lin-nasi kace da mutane ittakhizuni kurikeni wa ummiya da mahaifiyata ilahaini abin bauta min dunin lahi a koma wato abar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala annabi Isa tabbas bai faɗi wannan ba ko ba haka ba kuma babu annabin Allah wanda zai faɗin wannan magana babu bawan Allah na gari wanda zai faɗin wannan magana ko ba haka ba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون باب الله يا كوري ina fata an fahimce ni amma to me yasa Allah ya tambaye shi wadansu malamai suka ce a'a at-taqri' ne wa tawbih ga wanda ya aikata banna aika aika baran barama amma sai a tambayi wanda bai aikata ba saboda a ƙara muzantar da wanda ya aikata wannan aiki ko ba haka ba wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin kutilat ai ba wa ya kamata a tambaya wanda ya kashe ko wanda aka kashe kaga wanda ya bauta shi ya kamata a tambaya ba wanda aka bauta ma ba tunda annabi isa bai da bauta su ba amma saboda amuna na musu ranar tashin alkiyama gaban wato al'ummomi yawma yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu wato irin munin aikin da suka aikata an gane ko shin kai kace su rike ni da surke ka da kai da mahaifiyarka abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wataala ya san da annabi Isa bai aikata haka dan haka an tambaya saboda aka tsantar da su mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine ɗaya daga cikin mazhabobi na kristoci domin waɗansu sun rikici sun tafi cewa Allah wato uku ne Maryam Allah ce Isa Allah ne akwai Allah waɗansu kuma sun fitar da Maryam an gane ko sun ɗauki cewa wato akwai Allah akwai ruhi mai tsarki akwai Isa duk dai wannan soki burutsu ne ƙarya ce da shirme da tatsuniya an gane ko a wato kiristanci abu ne wanda yake hatta da su waɗanda suka yi imani da shi ko kuma suke yaɗa shi a duniya ƙarya ce suke yanzu in muka dubi kasashen turawa an gane akan kiristanci suke tafiya ko ba haka ba akan addinin da suke to amma kuma ba su kokarin yada shi a kasashen su domin yanzu gashi nan masu auren jinsi sun bayyana namiji ya auri namiji mace ta auri mace a ce mutumin da yayi zina bai yi laifi ba to kuma duk cikin wannan a cikin littattafan da suka yi imani da su an gane ko wannan abin an hana shi to me yasa ba sa kokarin yada kiristanci a kasashen su sai mu ake so a kiristantar da an gane ko a zo a ce mun a'a ai mutum mace ta fita tsirara ai ba wani abu bane hazara ce garbiya a cikin littattafan su ka duba an umurci mutane da su tsotsa jikin shi wannan shi ke nuna dibo ka dubi mata waɗanda suke ce masu waɗanda masu karantarwa waɗanda a cikin coci da iglis za ka gan su da sutura har ƙasa irin suturan musulmi ko ba haka ba to amma kuma musu ya ce muna kaza in aka bar iya mata da iya maza suka zauna cikin aji suna ganin juna suka saba da juna ai wannan shi zai sa wa su rage tsoron juna su daina yin zina to da an daina yin zina fure dan yanzu ga sana ana yi a fili babu wata matsala da kasancewar ɗa namiji da ƴa mace shi ke sawa a daina da sun daina ina fata mutum da haka wannan ƙarya ce su ga sunan yanzu zinar a fili ana yin ta a hanya ana yin ta a TV a internet to me yasa kasancewa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza suna hade a wuri a wuri daya a kasashen su ya kamata ce a sa zina ta ja da baya ko ba haka bane a a wannan fitra ce markuza dan adam da bukatu zuwa ga mace duk lokacin da ya bukace ta dan haka zan a ce an hada su wuri daya wannan shi zai sa a nuna ƙarya ce Allah shi mun tsari da wannan أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النبي عيسى قال سبحانه yace Allah tsarki ya tabbatar maka ai usabbihu usabbihuka subhanak ina tsarkake ka an gane ko sai zamanto maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf an gane ko tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma yakunu li bai dace gare ni ba bai yiwa gare ni an gane ko an aqula ma laysa li bihaq in faɗi abin da wanda ban da haƙƙi akan sa ibada haƙƙi ne tawa ta Allah subhanahu wata'ala ba la yusraf shay'an minha ila ghairihi bai halatta ba bai dace ba a ɗauki wani sashi na ibada a kai zuwa ga wani duk wanda ya wannan aiki hakika ya yi zalunci zalunci mai girma amma a kansa an gane ko wannan kaga annabi isa ya barra daga wanda suka bauta masa ranar tashin alkiyama an gane ko dama Allah ya faɗa mu da a cikin suratul baqara waɗanda aka bi za su in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu duk wanda ka bi akan saba ma Allah zai kubuta ya barka gaban Allah subhanahu wataala ga Isa an bauta masa ya kubuta daga waɗanda suka bauta masa mala'iku za su barra da waɗanda suka bauta musu wa yawma yahsuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ملائكة سما ذا سكرا سكيلا الجنون دا أكا بوتا ما in muminne ne za su barna daga waɗanda suka bauta musu an gane ko in kuma kafirai ne za su ce a'a Allah da mu da su kowa ya biya mu wani bukata wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinn qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana za su ce ma Allah lalle da mu da su mun jarma juna daɗi mun aza musu sharaɗi kaza sun aikata mun ce sai an sha jini sun yanka mu da jini kenan wato ba mu ne muka fatar da su ba biyayyar da suka yi muna akan akwai abin da za mu musu ina fata an fahimce ni oga kwata kwata shaitan zai barra da wanda suka yi mai wannan aiki ko ba haka ba wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim ranar tashi alkiyama shedan shi ma zai barra daga gare su in ka bi wani shugaba zai barra daga gare ka ko ba haka nan bane wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim du'fayn min al-'adab wal anhum la'nan kabira ko la'nan kathira aw takira'a dan haka dai duk wanda ka bi zai barka gumakan da aka bauta ma za su ce su sun barra daga bautar da suka yi musu ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa an gane ko wato Allah subhanahu wataala na faɗa wato wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakathibun za su ce musu ƙarya kuke yi a cikin suratu yunus in kunna an ibadatikum laghafilina ba mu ba ku kowa ya kama inda zai kama ba ina fata an fahimce ni da ayoyi na alqur'ani da dama wannan zai nuna maka duk wanda aka bauta ma in ya yadda to makomar sa wuta da Allah ya ce innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun to annabi Isa za a yi takhsisin sa da waɗanda ba su da ibada ba dan shi annabi Isa nan ya nuna cewa shi bai yadda ba bai san da yin da aka yi ba an gane ko dan haka kenan an fitar da shi don kada wani ya zo ya sa annabi Isa a ciki shi yasa Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna an fitar da su ba su shiga da ciki su kuma gumaka da za a sa su ba wai azabtar da su Allah zai yi ba a'a dan saboda kafirai su kare jin bakin ciki da su da Allah su da suna ana walakantar da su ko ba haka nan bane ka san babu walakanci irin Allah da kace zai taimake ka ga ka gashi ana zata da kai yana kallo ba inda za a yi an fahimci wannan da kyau dan ka wane wayoyin irin waɗannan ayoyin yace kaza kaza kaza kaza kaza قال سبحانك yace tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace gare ni gare ni ba in faɗi abin da ban da haƙƙi akan sa in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗa Allah ka sani ko ba haka nan bane tunda Allah yana da sani akan komai waɗansu malaman lokaci suke cewa ita kana in ya zamanto fi'ili madi ne zai zamanto wa khabar kinta an gane ko to dole sai kad ta shigo an gane ko to amma malaman lugha muhaqqiqin wanda suka sa alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsan tsagoran larabcin kansa sun nuna cewa wannan ka'ida kuskure ne domin ga alqur'ani ya faɗa ya ce in kuntu qultuhu bai ce in kuntu qad qultuhu ba kaga da kalmata zo ba to cewa kaga fi'ili madi sai ya zo ba gaskiya bane akwai misalai ma farda a cikin alqur'ani wa in kana kabura alayka i'raduhum Allah bai ce wa in kana qad kabura alayka i'raduhum ba ko ba haka ba Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ce kuma a cikin suratu yunus falawla kanat qaryatun amanat bai ce falawla kanat qaryatun qad amanat ba ko ba haka ba Allah ce wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha hadha albab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjal aw 'adhabun alim qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda bai ce in kana qamisuhu qad qudda ba an gane ko to wannan kuskure ne in baka san alqur'ani ba kakka zo ka kafa hujja da wata ka'ida a cikin luga wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa in kana ta'ifatun minkum qad amanu billazi ursiltu bihi ba almuhimmu dai ayoyi suna da dama da haka ne da kyau mutum ya san wannan kaga wato wannan kana tana da hukunce hukunce da ismi ake kira annawasikh yana da kyau dalibin ilimi ya san su da kyau domin kana tana iya zama kutuwa tamma in an ce tamma ita ce wanda ba ta bukatar khabar in an ce kana Allahu ghafurar rahima to wagga naqisa ce ba tama bace domin an ce Allahu shine ismuha an gane ko ghafuran shine khabaruha rahiman shine ya zamanto wa khabar sani ko kuma ya zamanto ta'kidi ne an kai akan wancan ina fata an fahimce da wadansu malamai suna ganin wato sifa ne na wancan sifatu sifa amma dai wadansu sun ce khabar sani ne dan haka dai dole sai kai kokari ka san wannan a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudiyunaha bainakum an gane ko imamu asim ya karanta tijaratan amma sauran qurra guda tara sun karanta illa an takuna tijaratun kaga nan sai muqaddara wujida in an samu tamma kenan in wujida tijara an gane ko alqur'ani duka ya zo da tamma kuma ya zo da naqisa a cikin har yanzu suratul nisa wato illa an takuna tijaratan an taradin minkum alkufiyuna guda hudu an gane ko in mun dauki qira'atul ashra sun karanta shi wato tijaratan an taradin minkum in mun ce asim da hamza da al-imam al-kisa'i da imam khalaf al-ashir sune al-kufiyun al-arba a istilahat na ilmul qira'at guda goma kenan sai da manto tamma ce da khasa da naqisa malamai suke cewa daga cikin fi'ilai da ake cewa annawasikh domin ita kana tana da yan uwa akwai kana akwai asbaha akwai amsa an gane ko akwai laisa to waɗansu daga cikin su suna iya zamantowa tamma kuma suna iya zamantowa naqisa waɗansu ba su iya zamantowa illa naqisa to waɗanne ne suke iya zamantowa su zamanto tamma daga cikin su akwai amsa akwai asbaha wani lokaci ta zo tamma wani lokaci ta naqisa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun kaga nan tamma ce domin an kawo wawun ita ce take matsayin wato ismuha to ina khabar tamma ce ba ta bukata shi ala ila Allah tasirul umur kaga sara yasiru muna iya cewa sara muhammadun qa'iman amma nan tasirul umur ba a bukatar wancan bai zo ba da ma dama khalidina fiha ma dama samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk da ma bariha wato la abrahu hatta abluga majma al-bahrain aw amdi huquba kaga wannan ita ma ba ta bukatar wato khabar dan haka dai dole ka san irin waɗannan ka'idodi ya kai mai tafsirin alqur'ani da mai son yanzu larabci malaman luga suke cewa har yanzu a cikin ka'ida ta tamma waɗansu daga ciki bai halatta ba khabar ke gabace su da laisa da ma dama da ma bariha da ma fati'a da man fakka da mazala waɗanda bayyuwa kabarkin su ya gabace su an gane ko in mun ce ma bariha bai bushe ba ma fati'a bai bushe ba man fakka bai bushe ba mazala bai bushe ba don ma'anar su tana zuwa guda laisa bai kasance ba to kabarkin su ba a cewa qa'iman laisa muhammadun ba a ce haka an gane ko domin ya saba waɗannan su an fitar da su daga cikin wannan amma a sanya khabar ya zo tsakiya ko ya zo farko dukkan su ya halatta kenan ma'ana ana iya gabatar da shi shi yasa malamai suka ce alqur'ani ya zo da shi laysal birra an tuwallu wujuhakum akwai qira'a laysal birru akwai laysal birra kaga in mun dauki laysal birra imamu hafs da imamu hamza laysal birra kaga sunan da yazo bayan kana ya kamata ya zama tomi ya zama to marfu'i to sai zama to laysal birra an tuwallu wujuhakum shine masdar muawwal kenan laysal birra tawliyatu an gane ko to sai an ka taqdim wa ta'khir wannan alqur'ani ya zo da shi kuma dole a karbe shi thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin hafs da ibnu kasir da ibnu amir sun karanta fitnatuhum kaga sai da mutum shine ismu amma an kace thumma lam takun fitnatuhum baqiyat alqurra kaga wato khabar shi ya gabace shi alqur'ani ya zo da wannan in baka gane wannan ba wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina kaga wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina amma sai an kai at-taqdim wa ta'khir dole ai kokari a san wannan dan saboda a fahimce shi kuma dukkan fi'ili wanda yake yana ta'addi zuwa ga maf'ul to masdar kinsa yana ta'addi zuwa maf'ul kace yasurruni kaunuka qa'iman kaga kaunu daga kana yakunu ne to ka din nan ism ne na, na, masdar ko ya zamanto mansubi ko ya zamanto majruri ala al idafa wato qa'iman sai zamanto shine wato khabaru dan wadan suna sabon matsala a irin wannan malaman luga suke cewa uqawimu dhulma ka'inan ma kana wannan yana zakkowa to shi uqawim fi'lun wa fa'il adh-dhulm maf'ulun bihi ka'inan sai zaman to hali ne daga adh-dhulm an gane ko akwai zamiri cikin shi ka'in dan wato ismul fa'il ne an gane ko taqdiruhu shi ko wato abinda ake sunansa huwa ita ko ma sai ta zaman to nakira mausufa fi mahallin nasbi tunda ita ce ya zaman to ta zaman to makadan khabar an gane ko sannan shi kuma wato kana wanda ya zo na biyu ka'ilan ba kana fi'ili madi ne in ji malaman lugha tam domin tama ce wa fa'iluhu damirun mustatirun ya'udu alama wa jumlatu kana fi mahallin nasbi sifatun lima ta zama to sifa domin mi domin in na kira jumla ta zo bayan na kira ta kuma a matsayin sifa wallahu ta'ala a'lam wadansu malaman lugu suka ce a'a wa yajuzu an takuna mausuliya domin ma tana zama to mausuliya sai zama to allazi an gane ko fi mahallin nasbi za ta kuma fi mahallin nasbi ta koma khabarul lika'il domin yana buƙatar ismu da khabar ismu kin sai na ci wa jumlatu kana silatul mausul ita ko wato jumla ta silatul mausul in ji malaman lugha la mahalla laha min al-i'rabi wannan bayani ne na lugha sai ɗaliban ilimi to amma Allah ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ya ce in kuntu qultuhu faqad alimta wato hikaya ta annabi Isa cewa inna fada faqad alimtahu Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abinda yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsik Allah ba san abinda yake cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abinda ya koyo an gane ko alghaibul mutlaq sanin sa sai wa sai Allah amma in Allah ya ga dama zai sanar da wasu daga cikin bayinsa to in suka sani sai su sanar da bayi to lokacin da bu sani bai na matsayin gaibi a wajen su in an sanar da su ba gaibi bane akan wanda ilimi ya kai gare shi an gane ko da haka cewa manzanni sun san gaibi ba duka ba wanda Allah ya sanar da su alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada الله يقال دم ما قلت لهم
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد yace ma qultu lahum ban ce komi gare su ba illa ma amartani bihi face abinda Allah ka umurce ni da shi wannan ma lafiya ce ya kore sannan kuma ya tabbatas to annabi sai ya ce ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abinda ka umurce ni da shi an i'budullaha ku bauta ma Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum kuma ubangijinku shi rabbi ya zama to sifa ne na Allah ya kamata a samu wato fata akan rabba an gane ko to rabba iyaya ne to bai yiwa ya un in ta zo a sabo dan fata shi yasa za a kaddara ta ne a wajen irabi annabi isa ya faɗa musu wannan magana a wani lokaci a duk lokacin da yake tare da su farkon maganarsa abin da ya faɗa kenan an gane ko qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya falamma ahassa isa minhum alkufra qala man ansari ila allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun sannan kuma duk lokaci yana gaya musu cewa ani abdullahi rabbi wa rabbakum ma'ana tun daga lokacin da aka haife shi har lokacin da Allah ya ɗauke shi gaba ɗaya wannan ya ci gaba da maimaita musu ba ana nufin anan ba bai taɓa gaya musu wata magana ba kawai illa ya ce ku bauta ma Allah a'a ban taɓa gaya musu wani abu ba a cikin al'amarin saƙon da ka tura ni da shi ko ibada ko aqida illa an yabudullaha rabbi wa rabbakum don yana magana da su wanda ba wannan in muka duba in qala al-hawariyun يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال نن آه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء نن بعد أن تعبدي أكيد تو أما تكين الأمر توحيدي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به an gane da kyau ko kawai ce to ai an ce bai cewa bai taba cewa komai ba in ba wannan ba a'a cikin al'amarin aqida ani ibudullah ku bauta ma Allah wadansu malamai sun kace an wannan wato ana daukar ta masdariya ce domin akwai an masdariya sannan akwai an mausuliya akwai an nasiba dole sai ka bambanta su in mun dauke ta masdariya sai ya zamanto masdar ne muawwal shi ani ibudullah rabbi wa rabbakum wato badali da na maf'ulun bihi don da ma amartani bihi da ani ibudullaha rabbi wa rabbakum dai ne waɗansu malamai suka ce a'a shi bihi din nan ma amartani bihi badalin sa wato ani ibudullaha rabbi wa rabbakum waɗansu malamai suka ce a'a khabar ne ma qultu lahum illa ma amartani bihi wato huwa ani ibudullaha sai zaman to khabar ne na mubtada mahdhufun a wajen malaman lugha waɗansu suka ce kuma an tafsiriya sai an ce tafsiriya shine abinda zai zo bayan ta shine fassara ma qultu lahum illa ma amartani bihi an to ga fasar shi i'budullaha rabbi wa rabbakum ita ake kira tafsiriya ma qultu lahum ban ce komi da su ba ban ce komi a gare su ba illa ma amartani bi sai abinda ka umurce ni da shi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa tuqbauta ma Allah ubangiji na ubangijin ko inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu ko inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu a cikin zukhruf inna allaha huwa rabbi wa rabbukum an gane ko amma sauran wuraren inna allaha rabbi babu huwa ya kai mai har da alqur'ani sai ka rike wannan ka'ida annabi isa alaihi salam ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance mai shaida a gare su an gane ko tsawon lokacin da yake tare da su ban canza ba akan wannan an gane wannan zai nuna maka ba so ɗaya ya faɗa ba ba so biyu ba ya ci gaba da maimaita musu wannan ka'ida falamma tawaffaitani lokacin da ka karɓe ni to kaga da wannan ne wadansu suka ce a to nan tawaffaitani ai annabi isa ya mutu an gane ko sai suka ɗauki ɗaya daga cikin ma'ana ta kalma tawaffa suka ba su mushtarakin an gane ko sai suka yi aiki kuma da ayar cikin suratu ali imran iz qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sun ce mutawaffika mai kashe kani in ji mu'tazila da wanda ya hau hanyar su an gane ko wa rafi'uka ilayya kidan da ba sai da aka kashe shi da rafi'uka ilayya sun ce ai daukaka shi aka ce amma kuma ya manta da allah ya ce ilayya malaman tafsiri suke cewa shi mutawaffika yana daukan ma'anoni daban-daban tawaffa yana nufin ka karɓi abu gaba ɗaya an gane ko fawaffahu hisabahu Allah ya cika masa hisabinsa an gane ko tawaffaitu wato waffaitu haqqi na karɓi haƙƙi na gaba ɗaya ban bar komai ba kenan nan inni mutawaffika ko zan ɗaukakar da kai in sa ka bacci ko ba haka ba lokacin da zan ɗauke ka an gane ko domin ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli kaga nan bil layli ba ana nufin duk mutane sun mutu ba sun je sun yi bacci an gane ko ko ko tawaffa in su malamai nan ana ɗaukar shi mutuwa amma alwawu la tufidu tartib an gane ko walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga sai an yi qiyama sannan ake sujjada in dai sallah za a yi wanda Allah subhanahu wataala ce ayi wanda su malamai suka ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ai inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika in mun dauke shi a matsayin mutuwa an gane ko dan haka dai falamma tawaffaitani Allah lokacin da ka wato dauke ni a sama an gane ko to kunta anta raqiba alaihim kai ne mai shida akan su nan hikaya ce yake ba su wannan zai nuna maka cewa ranar tashin alkiyama ake magana su ko suka ce a lokacin da aka dauke shi Allah yake wannan magana da su shin bautan nan da ka baro ana yi a yanzu kai kai yi umurni yace a a amma dai mu dauke shi cewa zan ranar tashin alkiyama ne ake yi ga wuta ga masara ga fili ga mai doki ga waɗanda suka yi ga shaida akan su an gane ko da haka dai nan tawaffaita ni lokacin da ka ɗauke ni ya Allah ma'ana kunta antar raqiba alaihim kai ne mai shaida akan su zai dawo ya nu ƙara tabbatar da wannan al'amarin ba gaskiya suke yi ba wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida to ga shaidan an gane ni yakunu alaihim shahida ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falan ma tawaffaita ni lokacin da ka karbe ni ko ka ɗaukake ni zuwa sama kunta Allah kai ka kasance anta malaman balaga suka ce na an kawo anta asalin shi kuntar raqiba alaihim to amma ana kawo anta damirul fasli saboda mi saboda wato litta akidi dan a karfafa magana na biyu kuma don a nuna alhasr abin yake bantu me ake nufi da karfafa magana eh an ce kuntar raqiba alaihim ai magana tana da dituwa amma kunta أنت الرقيب عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بقى وأولئك المفلحون بقى سبودا أي تأكيد كما أي حسن kai ne kai kadai arraqiba alaihim domin babu wanda zai iya wato kasancewa mai tsaro da kiyayewa akan kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba akan su kuma su kadai ba wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah mai tsaro ne akan komai wato wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kuma kai mai shaida ne akan komai an gane ko Allah mai shaida ne kalima ta shahada tana ɗaukar ma'ana guda biyu tana ɗaukar shaida na a bada shaida kan abu sannan tana ɗauka kasancewa a halarce lokacin da ake yin abu duka waɗannan tana ɗauka in kana halarce ko ka san da abu in kana halarce ana yi ka zama to shahid ko ba haka nan bane sannan ka bada labarin abin da ka sani na abin da ya faru in gaskiya ne za ka zama to mi shahid ana iya ɗaukar ta da ido ana iya ɗaukar ta wato da kunne ka ji labarin abin da aka faɗa ina fata an fince ni wato wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna alaikum shuhudan if tufiduna fi an gane ko yasa ɗaya daga cikin malamai ana kiransa Dr. Walid Muhammad Abdul Aziz an gane ko ya rubuta bahati al-ashhadu yawm al-qiyamah an gane ko min khilal al-qur'ani was sunna masu shaida ranar tashin alkiyama ta hanyar alqur'ani ayoyin alqur'ani da sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai hadisan da ya kawo su waɗanda ba su inganta ba amma dai bahasin yana da kyau sosai majalla ta shari'a wa dirasat al-islamiyya ta ƙasar Kuwait ita ta nashara wannan binciken daga cikin masu shaida akwai Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ta yi shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida kowace al'umma kuma za a samu mai shaidu daga cikin ta ko annabin ta ko salihin bawa wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'zanu lil ladina kafaru wa la hum yusta'tabuna sannan wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim a cikin suratul nahl min kulli ummatin da fi kulli ummatin min kulli ummatin shine farko fi kulli ummatin shine na biyu ya kai mai har da alqur'ani mala'iku za su shaida wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidun za su shaida shaidan kanshi zai yi shaida cewa wadanda suka bota mishi ƙarya suke yi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إن فتا أن فهمت سننكما su kansu kafirai za su yi shaidar cewa a kansu kalu shahidina ala anfusina ko ba haka ba wa garratumul hayatud dunya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id sannan kuma gabban ka za su yi shaida yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna za su yi shaida akan ka hannunka ya fada ƙasa za ta yi shaida da sammai akan abin da ka aikata ina fata an fahimce shi an fahimce ni idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها za ta bada labari ka aikata kaza ka aikata kaza kaga ashe wato masu bada labari na Allah suna da yawa kai yanzu kana tsoron yan sanda kana yabo yan sanda amma ina zaka je inda babu kasa a ina zaka je inda babu mala'iki a ina zaka je inda Allah bai ganka ba bai san abin da kake aikata ba ina fata an fahimta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul dukhan yace fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu munzarin busi musu kuka ba akwai hadisi da wannan doktor ya kawo cikin musnad na Abi Ya'la wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ci tun da riwaya ce ma min abdin illa wa lahu fis sama'i babani babu wani bawa face yana da kofofi guda biyu a sama babun yakhruju minhu rizqu akwai kofa wadda arzikin sa yake fitowa wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu da kuma kofar da a wato aikin sa da kuma maganarsa suke shiga fa idza mata idan ya mutu faqadahu wa baka ya alaihi idan ya mutu za su rasa wannan aikin wato kuma sai su kuka a gare shi wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa ayyukan ka an san da su za a ji da su sama ilayhi yas'adul kalimut tayyib ma'ana za ta iya tabbata yau mai idan tuhaddithu asbaraha za ta bada labari domin za ta yi shaida amma hadisin shi wannan bai inganta ba muna iya samu amma waɗansu abubuwa waɗanda suka tabbata a ciki an gane ko masu shaida ranar tashin alkiyama an gane ko daga cikin matsalolin da muka baro a baya shine matsala ta shaida wadda take da alaka da in mutum musulmi yayi balaguro ko ba haka ba a muka ce waɗansu malamai sun ji sabani kan ya za ya ce su masu wasiya ne shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiya ga su masu shaida ga su masu wasiya an gane ko ibnu jarir sabr yace shi abin da ya iskari a ce mai shaida kuma zai yi rantsuwa waɗansu malamai suka ce a to ya za kuma a ce masu shaida ne kuma masu wasiya ne yakta babu matsala dan adam yana iya siffantuwa da abubuwa daban-daban ina fata an bice ni wancan satin mun kawo iskari na ibnu jarir sabari wanda ya gabata amma shi shi ya ce wajen rantso su ne ya iskali su kuma sauran malamai suka ce a'a a hada su ne don haka wancan iskalin na farko da muka danganta zuwa ga ibnu jarir tabari ba na shi bane don kan wani ya yi bincike ya ce ai ya ji an ce kaza kuma ba haka nan bane Allah ya gane da mu falan ma tawaffaita li kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid daga cikin qadaya na idi da muka kawo wancan satin shine cewa banda waɗannan idi guda uku an gane ko ko idi guda biyu in mun cirar da juma'a a istilahin da ya zo a cikin hadisi babu wani idi wanda za a tsara babu wata sallah mu ko za akwai salloli daban-daban akwai wanda za a yi a ce wannan ta haihuwar mutum ne in duk shekara ta dawo za a yi akwai idi na haihuwar wane akwai idi na haihuwar wane dukkan su ba su da asali a musulunci ina fata an ni akwai sallar mata akwai sallar kananan yara akwai sallar wani rashin lafiya ai wannan menene kai mahaifanka duk baka tuna da su ba sai rana guda Allah cewa yawa bil walidaini ihsana ka kyautata musu sai sun koma ga Allah amma sai kaga mutum ya kai iyayen shi ya yi banza da su wai sai ranar ranar iyaye sai mutum ya sai wannan fulawar ko fular da ake cewa wai sai ya zo ya ba mahaifin shi wai wannan ita ce kauna wannan tambada ce ko ko ranar soyayya ta mata da maza wannan kuma karuwanci ake ne an bude miji na kofa amma ana cewa wai ranar soyayya ranar soyayya kullum in kana son mutum kana son shi har in ya mutu ya koma ga Allah kana son shi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان bamu gansu ba amma muna musu addu'a muna son su na ba ta kunce ne amma dan ci a ce tsakanin saurayi da budurwa a yi soyayya babu aure ba a kawo sadaki ba akwai magana da kasa to kaga waɗannan mutanen babu abin da suke bukata illa kafirce ma Allah subhanahu wataala Allah shi mun sani sannan kuma wani daga cikin masu tafsiri wata rana yake cewa wai Allahumma rabbana anzil alaina ma'i yace ruwa an gane ko datan yace masu yawan zuba kaji barna alhali kuma a'a ma'ida suna ne na wato alkhiwan ko alkhuwan table shi ake ce ma alkhiwan ko alkhuwan an gane bil kasr wa dham in an azami sai a ce ma'ida to amma saboda yana son sai yayi tafsiri sai an ganshi a gidan TV sai an ganshi a radio sai an san mufassir ne haƙiƙi kaji ma'i ruwa data masu yawan zuba ranar tashi alkiyama za ka zo ka ba Allah bayani saboda magana Allah ce ka fassara Allah shi mun tsari da irin wannan sai Allah ce in tu'azzibu fa innahum ibadu إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم ألا إن كيمس عذابا فإنهم عبادك باين كريم kai ka halicce su ko ba haka nan bane eh Allah bayinka ne in kai musu azaba babu wanda isa ya shiga tsakanin ubangiji da bawansa wa in taghfir lahum Allah kuma in kai musu ghafara fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne al azizu mabwayi al hakim kuma Allah kai ne gwani waɗansu suke karatun uslubi da tarkibi na kalimomi sai suka ce to cikin alqur'ani nan ba sa hikima ba suka ce a in tu'adhibhum fa innahum ibaduk amma wa in taghfir lahum bai dace a ce fa innaka antal azizul hakim ba ya kamata a ce in tu'adhibuhum fa innaka antal azizul hakim an gane ko wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim amma ce wa in taghfir lahum Allah in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ne mabuwayi kai ne bai kuma suka ce a wannan akwai wani dan uslubi wanda bai dace ba wato wato kafiran da suke neman sai sun samu kuskure a cikin balaga ta alqur'ani an gane ko to yaya zamu ba su amsa mutun gare su sai mu ce musu a ba ku fahimta bane suka ce in ba ka ji ba cikin alqur'ani annabi ibrahim ya ce wato wa man asani fa innaka ghafurur rahim amma kai nan an go wa man wa man asani ka ce fa innaka al azizu hakim ko wasariq wasariqatu faqatu aydihuma jazaan bima kasaba nakalan min allah wallahu azizun hakim an ka ce na ana dan sai azaba ne kina azizun hakim ya kamata ya zo amma taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim wadansu malamai suka ce a'a ba dai bane shi annabi ibrahim yana roƙo ne a nan duniya akwai damar gyarawa wa man asani fa innaka ghafurur rahim kiyama kuma babu zancen gyara an kai karshe kenan fa innaka antal azizul hakim an gane ko kenan siyakin ya bambanta domin al'azizu kai ne mabuwayi babu abin da ya buwaye ka kana izinin ka kada duk wanda kake so a cikin wutar jahannama babu wani shugaba ko wani malami ko wani kaza ko wani mai matsayi wanda zai cewa ya buwaye ubangiji alhakim Allah kai ne gwani baka yin abin da bai dace ba ta'arifi ne bai yiwa Allah bayan ka kare banna tunda annabi Isa bai jahilci cewa wanda suka yi banna ba ga makomarsu an gane ko domin ko nan duniya ka aikata na kwarai ni zaka gani za ka sakamako na gari in ka aikata mummuna ni za ka gani mummuna ai annabi isa bai jahilci wannan ba da haka fa innaka antal azizu kai ne mabuwayi Allah kana da izinin ka kama duk wanda kake so alhakimu Allah kai ne gwani Allah ka san cewa duk wanda ya saba maka wuta kai da shi don haka mu ba mu isa mu ci gyaran ubangiji an gane ko bai yi wanda suka aikata banna su je aljanna kaga wannan babu hikima a ciki an gane ko am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wannan ba zai taba yiwa ba ko nan duniya wanda ya saka kama kana kokarin ka saka kama shi da alkhairi turawa ma in ka karanci yaren su sai su yi kokari ka samu babban matsayi a duniya ko ba garan bane to shi ko Allah sai ya dauki waɗanda suka bauta mishi a nan duniya kai su wuta kai kai sharholiya ka aikata abin da kake so kuma Allah kai ka aljanna to bi ka dauki Allah al'azizu kenan Allah mabuwayi izza Allah tana bayyana ta inda baka san tsammanin abu Allah zai tabbatar da shi da haka in ka kalli abubuwan da suka faru waɗanda kai baka san tsammanin suna iya faruwa ba sai gane izza ta Allah annabi Yusuf alaihi salam in muna so mu kalli muta'alliqatul izza an gane ko ya ci karo da kalubale kowane iri na rayuwa an gane an yi kokarin kashe shi Allah ya tsiratar da shi an sayar da shi a matsayin bawa an gane ko sannan kuma ya zo ya zamna karkashin wata mata kuma yana a matsayin bako an gane ko sannan an yi masa sharri an kai shi gidan kaso amma tare da haka sai da Allah fitar da shi ya mayar da shi wani abu wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar an-nas la ya'lamun banda Allah wai sai haka sai Allah subhanahu wataala sannan kuma in ka kalli kissa ta annabi Musa alaihi salam ya zamanto wato lokacin da aka haife shi bawa ne na bani isra'ila ko ba kanan bane amma kuma faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazara aka jujjuya an so a kashe shi Allah ya tsiratar da shi an gane ko waja rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin yaddawo bayan yayi musu banna wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin aka ci gaba da da'awa yace daruri aqtul musa wa yad'u rabba kai karshe bai samu yi ba sai sai gashi kuma annabi Musa ya zama to sanadiyar mi sanadiyar wargajewar mulkin Fir'auna al-azizu kenan duk abin da kake wa gudu wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun al-azizu kenan daga cikin izza a wannan zamani in kana so ka gane al-aziz ka dauki kasar Saudiya da America Saudi America babu kasar da take wato alaka da cikin kasashen musulmai irmi Saudiya sai Allah ya dauki mai ya kai cikin ƙasar saudiya ya aji an gane ko amerika suna da kaya su ne ke jagorantar kafirci na duniya a yanzu saudiya kuma su ke jagorantar tauhidi amerika tana da bukatar mai sai ta sai mai daga saudiya wanda allah ya aje al'azizu a can ba cikin suna so ba su kawo kuɗi an gane ko waɗannan kuɗaɗen su za a gina jami'o'i da su a gina makarantun ne a gina masallacin ne a yake su banda Allah ya shi haka sai Allah subhanahu wataala da haka ba a yi da Allah tsira kuma kalli raunin musulmai kalli yadda musulunci yake samun cin nasara da wani dalili saboda Allah subhanahu wataala ya ba su addini buwaye littafi buwaye ba wanda ya isa duk abin da za a yi sai Allah ya kai shi da teknolojin da za su amfani da ita da makamansu da mamaya da wane ne da wasa'ilul i'lam ya gidan rediyo TV duk ai a kare almuhimmu alaziz kin nan sai ya kai addinin inda ya ci huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli ko an ki ko an so alaziz kenan alhakim kuma Allah bayyana abu a dan yana da karfi a'a sai inda ya dace muna akwai mutumin da yana da karfi amma babu wayo sagigi na ko ba haka nan bane ko sa kayan ka mota ko sa ko sa kare ga karfi amma babu hikima saboda yana aza karfin nashi a inda bai dace ba akwai wanda kuma gashi da hikima babu karfi to shi Allah duka gaba ɗaya girshi bai dauka dan yana da karfi ba zai yi abinda inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wa zai hana shi zaluncin babu amma saboda hakim ne ba ya zalunci مي الله يتي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله ألا زيتي domin mun ce a ranar tashi alkiyama ne har yanzu dai wato fi'ili madi ne amma urida bihi almustaqbal dan mi Allah kawo shi kala litahaqquqi wuqu'ihi dan tabbas sai abin ya tabbata ba wanda yace ce ai wannan abin ba za a yi shi ba shi sai ce kala kai yanzu ka dauka alƙawari ka ce insha Allah amma shi Allah a in yace abin zai kasance inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da haka sai ke dauka shi zai zo amma yace an yi an kare dan ba wanda isa ya hana qala Allah Allah zai ce na tashi alkiyama هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أو تقراء هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إمام نافع إن كتبت القرآن إذا أكربوا تانا ورش ذاك يوم نبا يوم با وتميم تنا فتحة an gane ko imamu nafi ya karanta hadha yawma yanfa'u sadiqina sidquhum sai ya zamanto maf'ulun fihi ne an gane ko hadha kinnan tana kuma zuwa ga ishara a anta qulta linnasi kenan wannan magana za ta faru ne wato lokacin da za a ce a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah malaman nahawu suka ce shi wannan yawmu din ai ba shine in muka dauke shi mansubi an gane ko yana da bukatar khabar to ila khabar na hada sun ka ce wal khabaru mahdufun wat taqdiru hadha al qawlu waqi'un wannan zance waqi'un yawma yafa'u sadiqina sidquhum sai an ka shafe shi an gane ko kina sai zaman to ma'mulul khabari ne wanda an ka shafe alkufiyuna sun tafi cewa a'a malaman kufa manya manyan malaman nahawu na duniya dama da na basar ne da na kufa suka ce wato shi yauma shine khabar din ba a bukata sai an kawo waqi'u an gane ko idafar da an kai mishi zuwa ga fi'ili mudari'i yauma yanfa'u shi yasa an kai mishi bina'i sai zamanto khabar amma malaman basar suka ce a'a shi zarfu kafin a ce ya zamanto mabniyun khabar an gane ko yana da bukata a ce fi'ilin shi mazi ne ba mudari'i ba domin yanfa'u fi'ili mudari'i ne ana i'rabi bai dace a ce an yi idafa shi ba zuwa ga mabniyun amma inda fi'ili mazi ne inda an ce hadha yawmu ko hadha yawma nafa'a as-sadiqina sidquhum da yayi dan haka wannan wani magana ne suka ce jumlar gaba ɗai haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum sunanta maf'ulun bihi gaba ɗaya domin maqulul qawli ce Allah zai ce to duk maganar da zai ce gaba ɗaya maf'ulun bihi ka kamar yanzu in muka dauki alqur'ani dukkan shi muna iya cewa maf'ulun bihi na ma'ana qulu ku ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim sai kaka min aljannati wan nasi to dukkan shi maqulul qawli ne maf'ulun bihi abinda za a faɗa هذا يوم إن ممكن أتي سورا قراء قد ترى سنكرنتا هذا يوم إمام نافع هذا يوم wannan yini ne yanfa sadiqina zai amfani masu gaskiya sidquhum gaskiyarsu kenan sadiqina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi aliya li'annahu jam'u mudhakkar salim sidquhum shine fa'il yau ne za ta amfani su an gane ko malaman tafsiri suka ce wato as-sidqu al-mustamir gaskiya wadda take ci gaba domin gaskiya kamar yadda aka yi riwaya ga imamu qatada yake cewa akwai masu gaskiya guda biyu an gane ko sun yi gaskiya na tashi alkiyama amma guda gaskiyarsa ta amfane shi guda gaskiyarsa bata amfane shi ba ana nufin gaskiya mai ci gaba a nan domin shaidan yayi gaskiya a ranar tashin alkiyama amma kuma gaskiyar bata amfane shi ba don bai yi aiki ba wato a duniya wace gaskiya shaidan yayi mun karanta wannan aya yanzu ma za mu sake maimaita ta ina ganin karo na uku wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq yace Allah ya muku alƙawari alƙawari na mi na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ko na muku alƙawari na saba muku gaskiya ce kuma gaskiya ba wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li yace fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya kai inni kafartu bima ashraktumuni min qabl tunda can duniya na kafirce don kamar sai shaytani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka haka yace ma quraishawa inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah kaga tun da nan duniya kafirce musu amma gaskiya ta ce ta amfane shi ba ta amfane shi ba ya annahu kana kadiban domin ya kasance makareci amma kuma wato annabi isa alaihi salam yayi gaskiya kuma gaskiya shi ta amfane shi domin mi domin ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum malaman tafsiri suke cewa ma a'a ba waɗannan ɗaya ba duk kafiri zai yi gaskiya ran tashi alƙiyama domin sun yi cewa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ko ba kan bane shahidna ala anfusina ba za ta amfane su ba saboda daga can duniya ku sai aiki na gari ba mu'minnai kuma za ta amfane su ko ba haka nan bane saboda mi saboda tun da can duniya sun kasance masu gaskiya قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم an gane ko ya kamata a ce jannatun tajiri min tahti hal anhar lahum sai an ka ce lahum dan saboda taqdimu wa haqqu ta'khir fi al-ghalib yufid al-hasr su kadai suke da ita dan haka wannan ya nuna kafiri ba zai samu aljanna dan an ce masu imani dai suke da ita masu gaskiya masu tauhidi tsantsa an gane ko to bale ma ba wai ma inda hu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna ko ba haka nan bane sannan kuma abincin da ke cikin ta ma ba wai ita kanta aljanna ba an haramta musu shi ina fata an fahimce ni ako wanada ashabun nari أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين لهم تنم ذلك لهم ولهن يا غزائي سيما لما يسونك تيانتي لهم دمذا da mata duka sun shiga ciki dama jam'i akwai matsala in ya zama to jam'i ne na maza zalla to mata ba su shiga ciki in an ce arrijalu maza kawai in an ce annisa'u ko albanatu mata kawai in an ce annasu maza da mata domin akwai jam'i khas bin dhukur jam khas bin nisa akwai jumushara to amma as-sadiqina irin wannan shin mata za su shiga ciki ko ko ba za su shiga ba a'a za su shiga cikin tabbas don ba aljanna ba ta maza bace su kadai har da mata za su shiga aljanna innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashina wal khashat wal mutasaddiqina wal musaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidina furujan wal hafizat wal dhakirina allaha katiran wal dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima kowa zai shiga cikin ta jannatun aljanna daban-daban babbat guda ce an gane ko an gane amma kuma wato sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard jannatin nan daya can kuma ali imran wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqina babban guda ce amma kowa yana da tashi to nan da an ce lahum jannatun sai ka dauke su kowa yana da tashi kuma amma alhali babban guda ce wali man khafa maqama rabbih jannatani wa min dunihima jannatani sai ka karkasa su daban-daban an gane ko tajri min tahti al-anhar qoramu suna gudana akwai koramu na ruwa daban-daban ba korama guda ba fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min min asalin musaffa anhar Allah ce ba guda guda ba innal muttaqina fi jannatin wa nahar wato na harkin nan jinsi ne ba ana nufin guda ba lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar karkashin wato gidajen su ake nufi khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta an gane ko kakka zo cikin suratul hud kace Allah ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka a'a ata'an ghayra majdud bayyan cewa kaka ce illa ma sha Allah radiyallahu anhum Allah ya yadda da su an gane ko wa radu anhu sannan sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma Allah shi babu wannan rabo jalla lillahi mulku samawati لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله نا الله ne kawai lillahi na Allah ne kawai taqdimu wa haqqu ta'khir yufidu al-hasr mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai sai dai in ya ba wani in ya dan dan ba cikin mulkin sa ko ba ka ba qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha yana iya dan maka amma lokacin da zai bayyana baro baro ranar tashin alkiyama wal amru yawma idhin lillah liman al-mulku al-yawm lillahi alwahid alqahar mulki na Allah ne subhanahu wataala shi muko mulki ana samun shi ta hanyar ilmi in Allah zai baka yana baka asbab a baka ilmi an gane ko sannan kuma a baka mi a baka dukiya shauki yace bil ilmi wal mali yabni an-nas mulkahu lam yubna mulkun ala jahl wa iqlad bai yiwuwa a gina mulki akan jahilci wa iqlali da talauci bil ilmi wal mali ibn nas mulkahu mutane suna gina mulkin su ne da ilmi da kuma mi da dukiya yana son a same shi an gane ko sannan kuma mutane bai yiwuwa su manto ba su da jagora la yuslihu an nas fawda la sarata lahum wa la sarata ila idza juhalum sadu bai yiwuwa bar mutane sagaga ko abin da ya diga dama kuma mulki bai kyau in jahilai da ke yin shi amma kuma in an kai sakaci mulki yana tsakanin tsanantawa da ja da baya lokacin da mutane suka bin dokoki sai a dan tsananta musu a nuna musu akwai mulki in suka bi sai a basu in aka sakaci gaba dai to ba za su bi ba dan mi dan sha'ir cewa idza tadal muluku ala hawani alal hawani fa bashirhum bi anna al mauta dani in dai sarakai suka ce sun saki mutane ba a tsawatawa to za a kai inda za a kashe shi shugaban in kuma ya tsananta gaba ɗaya kuma za su yi buri ina fata an fahimce ni kenan tsaka tsakiya ne ake tafiya a nuna mutane doka in sun yi shikenan magana ta kare wa ma fihinna mulku samawati wal ardi wa ma fihinna da abin da ke cikin su ba a ce wa man fihinna ba domin Allah ba a ce mishi wannan aqil ne ko wannan ghairu aqil an gane ko wa ma fihinna da abin da ke cikin su su sammai da kasan danna al ard jinsi ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al ardi mislahunna dan kaka ce na al ard guda ake nufi to sauran kasan guda shidda wa yake da mulkin su Allah subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai babu abinda zai faruwa in ba da izinin Allah ba ga dukkan alamu mun kawo karshen karshen sura sai dai abin da kamata mu gane shine cewa farkon sura da karshen sura tare suke tafiya ya ce inna allaha yahkumu ma yuridu ko ba kai faɗa ba shi yake hukunta abin da yake so to kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir dan yana da iko akan komai sannan mawdu'in sura yana da alaka ne da wato halattawa da haramtawa da kasancewa annabi isa ba ba wato bawan Allah ne ba Allah bane to kaga wannan tahlilin ne ya kuma yurin shi ne abinda sura ta yi tahlili sai bayani akan sa sannan kuma alaka tsakaninta da surar da za ta zo ta hanyar maudu'i wanda ta yi bayani akan waɗansu abubuwa da aka halatta aka haramta musamman na dabbobi da kaza da kaza ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'iba ita ma al'ami za ta yi bayani samaniyata azwaj min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'ad ithnayn har zuwa ƙarshe sannan waɗansu malamai suka ce a'a nan an yi zancen azaba a ƙarshen suratul ma'ida in tu'azibhum fa innahum ibadu suratul an'am za ta bude da alhamdulillahi rabbil alamin dama an kawo azaba za a iya kawo godiya Allah subhanahu wataala fa قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين kaga an azabtar da su sannan kuma godiya ta tabbata ga Allah ɗan uwa musulmi a gurguje a ƙarshe shine cewa wannan sura ta karantar da mu Isa alaihi salam ba Allah bane dalili sunan shi almasih almasihu ko mu ce yana yamsahul jasad an gane yamsahu jasad al-marid yana taba rashin lafiya ya samu lafiya in ya shafe shi ko ko yamsahu al-ard yana yawo a bayan kasa saboda yan Allah ya ma daukaka zama wuri guda yana da wahala gare ka dole sai ka dan suka yawo ta dan makiya da sun samu sa'a kashe ka za su to kaga Allah ba a siffanta shi da yawo ko shafa nabiyu ibnu maryam dan maryam shi ko Allah lam yalid wa lam yulad sannan kuma Allah ya ce qul fa man yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam shi ko Allah ba ya halaka shi babu wanda sai halaka Allah an gane ko sannan kuma shi wa ummahu wa man fil ardi jami'a kaga annabi Isa bai sun kuɗe ma mutane azabar ubangiji kaga da Allah ne da ya sufi an yadfa anhum an gane ko sannan kuma almilkiya walillahi ma fi samawati ko walillahi mulku samawati wal ard Isa yana daga cikin abin da ke cikin samai da kasai Allah ko bai mallaka kansa balle a ce Allah ya mallaki Allah ko yana yiwa sannan kuma ya khluqu ma yasha'u kaga shi kuma annabi Isa halitta ne Allah ya halicce shi sannan kuma ya ce wato bi iznillahi wa uhil mauta bi iznillah ina rayar da matattu da iznin Allah kaga da shi ne Allah bai dace ce bi iznillah lillahi ba tunda shi Allah ne da kansa yake magana ko ba haka ba sannan kuma Allah ya ce mai uzkur ni'mati alayka kaga Allah bai ce ma kanshi uzkur ni'mati alayka ko ba haka nan bane an Allah ya ce ma kanshi uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan Allah ya ce ma kanshi ka tuna ni'ima ta a gare ka Allah subhanahu wataala bai bukatar wannan ina fata an fahimce ni sannan Allah ya ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana yakulani at-ta'a suna cin abinci da an ci abinci sai a je ina dush ko toilet ko salanga ko bayan daki ko wurin ba haya ka ko ga duk wannan Allah munazzahun an zalim ko ba haka da bane to da haka dai yan uwa a gurguje wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ya kaddama ala kulli shay'in saboda babu wanda yake da ikon komai in ba shi ba ya kamata ya ce wa huwa qadirun ala kulli shay'in amma ala kulli shay'in shi kadai ne akan komai qadirun yake da iko daga cikin kudurarsa yake saukar da ruwa yayi kaza yake kaza yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah yake jujjuyar da su dan babu wanda yake kawo wannan kawo wannan in ba Allah ba Allah shi yake saukar da ruwa shi yake kaza shi yake kaza babu wanda yake da ikon komai ka kalli dukkan abubuwan da aka aikatawa ana az-zawahirul kauniyya zaka gane cewa ikon Allah ne halittar dan adam ikon Allah ne kashewa ikon Allah ne rayawa ikon Allah ne sabkar da ruwan sama ikon Allah ne fitar da tsaro ikon Allah ne kai duk abin da zaka dubawa babu abin da zai faruwa sai da izinin Allah subhanahu wataala dan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sura ta kare muna fatan wannan sura da za ta zo Allah ya nuna muna karshen ta lafiya kuma Allah ya nuna muna mun kai karshen alqur'ani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wabarakatuh